عبد الله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya ba mu ikon haɗuwa a cikin wannan yammaci na hudu ga watan Rajab, hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu shekaran dubu biyu da ashirin da biyar. a wannan masallaci mai albarka masjidu ibn taymiya don ci gaba da karatu cikin littafin kulkul mu'min littafin da yake karantar da mu yadda za mu gyara kyawun ɗabi'unmu kuma sai mun yi haka ibadunmu su karɓu muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da gyaran ɗabi'u ɗin sati da ya gabata wanda muka yi darasi na uku ko wannan na hudu kenan a cikin wannan littafi mai suna kulkul mu'min muna cikin babin da malamin kulla mana yace alaqatul akhlaqi bil aqida wal ibada alaqan kyawun dabi'u da kuma aqida yayyan tauhidi tabbatacce da kuma ibada suna da alaƙa. Ya ta kawo mana wasu misalai, daga ciki ya kawo mana misali akan sallah, ya kawo misali kuma akan zakka. Yau sai ce wa saumu la ya kunu sauman haƙiƙiyan, azumi baya zama azumi cikakke karɓaɓɓe. ولا يؤديه الصائم حق الأداء إلا إذا تكلك بأخلاق الحميدة mutum azuminsa ba zai cika ba ya zama karɓaɓɓe har sai in ya ɗabi'antu da kyawun ɗabi'u wa kaffa ya duhu wa lisanahu sai ya tsare hannun shi daga cutar da mutane ya tsare harshen shi daga cutar da mutane wa jawarihi an anil kalkin lahi sai ya tsare sauran gaban shi game da halittun Allah. Ƙala jalla wa'ala, malam ya ce Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗi cikin Alƙur'ani, ya ce ya ayyu hallabi na amanu, kuti ba alaikum siyamu, kama kuti ba alallabi na min ƙablikum la'allakum tattakun, ya ce ya ku masu imani, an wajabta muku azumi ne fa, kamar yadda aka wajabta shi ga al'umman da suka zo kafin ku, daga cikin abin da ake so ku cimmawa a ciki shi ne la'allakun tattaku, in kun yi azumin a kan tsarin da Allah yake so, da korar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ku tabbas za ku zama masu takawa. Malamai na tafsiri suna cewa inda la'alla ta zo a cikin ayoyin Alƙur'ani tana bayar da tabbas ne. da haka in mutum ya yi azumi yadda Allah ya tsara yadda manzan Allah ya koyar to zai samu ƙarin takawa ne zai samu ƙarin tsoron Allah wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko mai tsira da amincin Allah ya ce idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus yace idan ɗayan ku ranar da yake yin azumi to duk ranar da yake azumi annabi ya ce fala yarfus kada ya yi alfasha. Arrafatun shi ne mutum ya ta faɗan maganganun da ba na daidai ba tsakanin shi da mutane. In mutum yana azumi, to ba iya zai kame daga ci ko sha ba ne, a'a, sai ya kame daga maganganu, ba idan zai fito ya yi taɗin ƙwallo, ya yi taɗin siyasa, ya ci naman mutane, to azuminsa ma kwata-kwata babu shi. ya sha ishi ruwan banza kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi yake cewa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u yace da yawa fa a cikin masu azumi ba su da ladan komai ko su sha yunwar banza ne mun wuni ba su ci ba ba su sha ba amma ba su da lada yace wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sir yawa kuma cikin masu tashi su sallan dare ba su da ladan komai kawai sun hana idan su bacci ne me dalili shine wani zai fito yayi sallan tahajjud ne dan riya ana samu mutum ya fito dan kawai a ce yana fitowa ko dan su wani da wani su ganshi ko dan ya burge mutane sai ya zama bai da lada shine daga cikin dokokin da manzon Allah ya ce kar a yi saki baki wala yaskab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'imun kada mutum yayi fada kada ya zagi kowa yace koda a ce wani ya zage shi ko wani ya neme shi da fada to falyaqul inni sa'imun ya ce masa a ni fa azumi nake yi wato mai azumi baya fada baya zage-zage na taba ganin wani ya kiyaye wani hadisi sai wani ya zo yake neman shi da rikici yake gaya masa maganganu sai ce masa aini azumi nake yi sai ce a to kai kaɗai ne kake azumi ai kowa ma da azumi ni ɗin ma ina azumi shi bai san hadisin ba shi kuma ya ba da amsa hadisin nan ne shi kuma sai yake yi yake ce masa ai kowa ma yana azumi wa yaqulu alaihi salatu wassalam man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajjatan fi ayyada da'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar fadan ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba to falaysa lillahi hajjatan fi ayyada ta'amahu wa sharabahu Allah baya bukatar ya gici ko ya ci shayi ya ci abincinsa ko ya ci abincinsa akwai mutane da in an musu magana akan azumi cewa ba a faɗa-faɗa sai mutum ya ce ai fita ta yi ba shiga ta yi ba wannan fikihu ne na 'yan duniya zai ce ai fita ta yi ai azumi dama abin da yake kada shi in wani abu ya shiga ne ko ka ci abinci ya shiga ka ci abin sha ya shiga sai ce maka to ai shi ma maganar ai fitowa ta yi ba shiga ta yi ba wannan duk izgilanci ne in dai mutum yana azumi duk wanda ya san za a jawo mara matsala ba kare balle ma yayi fade fade ya asaran azumin shi to kage yanzu wa'annan ana nuna maka kyawun dabi'u ne amma suna da alaka da azumi na farilla ibadar ka ba za ta karbu ba za ka samu matsala ka ta yin ibada ke ta yin ibada ba za ka samu lada ba saboda halayen ka ba su da kyau wala yace wal hajju la yakunu kamilan illa idza salahu al hajju an su'il akhlaqi yace haka nan alhaji wanda ya je yin aikin haji ba zai samu yayi aikin haji kammalalle ba sai idan hajjinsa ta tsare shi daga munanan ɗabi'u walau kana zalika asna'i ta'diyatul faridati eh hakan kuma zai kasance a cikin ko da a tsakiyar aikin ne ya ƙulu ta'ala madaukakin sarki yana faɗa cikin alkur'ani ya ce faman faraza fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj duk wanda ya samu daman zuwa ya biya farillan hajji ya samu tafiya an je za a yi aikin hajji da shi to Allah ya ce fala rafasa kada ya batsa an rafasu shine mutum ya rinka zancen batsa zancen banza wala fusuka kada ya yi fasikanci wala jidala kada yi ta jayayya ana musu da shi ba musu ba faɗin faɗa yawwa kaga a ciki sai Allah ya faɗa haka to wanda yayi ya samu tasgaro ce wa man arada an yarji'a min al-hajj naqiyan min adh-dhunub duk wanda yake so ya je aikin hajji ya dawo yana mai tsarkaka daga zunubi to yace فعليه أن يمسك نفسه عن سيء القتال وقبيح الأخلاق yace to wajibi ne fa a kansa ya tsare kansa a kayan munanan ɗabi'u da munanan halaye wa ƙabi'ul adati da kuma munanan al'adu duk al'adar da ba ta da kyau sai ka fita a sha'aninka akwai al'ada ta yarbawa zuwa masallaci ma za ka samu da ganga an ɗaure an rataye kalangu na liman ne eh in an zo liman sai in yana tahowa in ya zo kafin ya shigo masallaci sai a ɗauko shi a kire shi a bakin ƙofar masallaci sai a yi masa kiɗa amar kiɗa amar kiɗa amar kirari tukun ya shigo ya ja sallah musamman limamansu na juma'a haka ake yi wata shekara da suka tafi saudiya ya suka tafi da kalauri suka tafi da su a kan in an yi aikin hajji an gama fa za a gwangwaci saudiya ta kama duk ta kama yanzunan suka ce munan ba a mana aka hana to kaga ya wannan mummunar al'ada ce ko al'ada ce mummuna to sai mutum ya guje su da ƙulu sallallahu alaihi wasallam za da amincin Allah yana cewa man hajja falam yarfut wanda yayi aikin haji bai a wata alfasha ba walam yafsuk bai wani fasikanci ba raja'aka yaumi waladatu ummi zai dawo ne kamar ranar mahaifiyar shi ta aike shi mala yace wal hadhihi al mafahim fa innal hajja in ajiza ayyak qabila hajara yace yace wani hazal mafahi saboda waɗannan abubuwan da aka karanta muka fahimta fa innal hajja lalle alhaji in ajiza ayu qabila alhajar alaswad in ya kasa samun daman da zai je jikin dutsen hajar alaswad wanda yake jikin ɗakin Ka'aba ko ake zuwa a sumbace shi to in ya kasa samun damar ya isa gun saboda cincirin zan jama'a ko ana aikin haji kowa ya zo ai ba zai yi ba in ya kasa samu bale ce fa'alaihi an ya masahu biyadihi to ya miƙa hannunsa ba sai ya miƙa bakinsa in ya shafa hannunsa sai ya shafi bakinsa wani sa'in hakan ma ba zai yi ba saboda tsakaninka da shi ɗakin da nisa ko da nisa shi ne sai malam ya ce wa illa falyashir ilai idan bai samu damar da zai miƙa hannu ya shafa ba mato daga inda yake ya yi ishara ya nuna santar dutsen sai ya sumbaci bakinsa sumbaci hannun da ya nuna ɗin shi kenan ya yi ƙagani yanzu abinda suka yi sai aka yi wani layi wanda daga farko har ƙarshen wunda ake ɗawafi in ka zo kan layin kasan santar wannan hajjar al'aswad ɗin aga ka samu santa an mutum ya zo shi sai shine malam yace wala yuzahima indahu fayu'dal muslimin kada yayi turarre ne ya irin kuɗe wannan ya tura wancan ko akwai wanda suke haka akwai wani mutumin garin nan ne wani alhaji ya je aikin haji kakkarfa ne cikin ɗakin Ka'aba sai wani ya zo wasu ba larabawa suka zo su riƙe hannu suke yi ya danna wani ya danna wuyansa ya ce kai majinun ya ce ai mahaukaci dole ba shi ya wuce ya ce kace baka ji ya fada maza haka to kaga wannan ba da ne bane ba a haka ba a haka in guri yayi duhu yayi cincirin da to ba a shiga a kutsa a ce sai an danna ba a yi har ma akwai wata shekara da aka zo ana dawafi sai gun yayi matsi aka matse wani mutum numfashinsa ya cike ya faɗi a ƙasa ga tsananin zafi ana yi wala da aka fara tattaka shi sai da ya kashi a jikinsa ga ɗakin ƙaba kuma ba a kewaya shi ba tsarki sai da tsarki wa'yanda za su shigo su wanke gu kafin su zo ma wa'yansu sun tattaka ko za a ɓata mu wallahi sai hadiri ya haɗu take kawai sai aka sauro a iya gu a iya wajen gaba ɗaya wanki kowa ya wanki komai ya tafi ruwa ya zuba mai yawa na farko aka samu wancewar najasar na biyu kuma aka samu mutane da suke cikin zafi sun samu sanyi an samu ni'ima wallahi ruwan kawai ya rinka kwalala ya kama hanya ya fita mu wallahi wannan a gidan bara manta a gidan rediyon doci bane sai da suka yi wani mai rahoton su sai da ya yi rahoto a kayan wannan ya ce wannan ya kara musulmai ya kini cewa lalle lalle tabbas suna tare da Allah lalle addinin musulunci addinin Allah ne addinin gaskiya ne a iyagun aka yi ruwa yace wa fil ardi ayatun lil muqinin ko a duniya akwai abubuwan da suke nuna muku kuna da yakiniya suna tabbatar muku samuwar Allah wannan yana cikin alamun da suke tabbatar da cewa tabbas akwai Allah ko shi ne to ba a yin haka mala yace husnul akhlaqi sababun fi daharatil qulubi in kana so ka samu tsarkin zuciya zuciyarka ta tsarkaka ta wanku daga cutan bakin ciki cutan hasada cutukan damuwa da rashin kwanciyar hankali ya ce to daga cikin sabuban in kana so sai ka ɗauki kyawawan ɗabi'u amma anna husnul akhlaqi sababun filin yinin kulubi kamar yadda kuma kyawun ɗabi'u yana sawa zuciya ta laushi ta taushi wa ɗaharatin nufusi rayin ɗan adam ta zama tsarkakekiya wa sharhu suduri irjin mutum ya zama mai yalwa ba ‘yar magana ‘yar kaɗan ba da kai ake ba ma ka ce ai da ni yake ƙasa ana haka ko sai a yi arashi duk abin da ake faɗa sai ka danganta shi da kanka to in kana da kana yin abubuwan kyawun ɗabi'u to za su ɗauke maka walan ciwon ita ma jinya ce wa an abi darda'i radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala daga abu darda'i ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girman sha'ani shine mutumin da yana zuwa masallaci karatu jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana zuwa kasuwa wani sa'in ya tafi kasuwa sai a tsara jin wani abu wani sa'in in ya zauna a nan sai wannan kawai ya daina zuwa kasuwa ya zauna kawai a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama sallah ya kama salati ya kama karatu Abu Darda kenan kuma Allah ya tara mar kuɗi har zama yake na kuka kuɗi sun mara yawa wata ran matarsa ummu darda'i ta ganshe na kuka ta ce me ya faru ne ya ce kuɗi sun min yawa na rasa yadda zan yi yanzu ya za a yi dara mu kuɗi ya gane ni kuma yanzu na yanzu in ka ga mutum yana guga da guga yake kuɗi ba su zo ba amma kuɗi ko nawa ne suka zo wani sa'in matarsa ma ba za ta san sun zo ba sai ya tattare su juya makalkale su wallahi shi kuka yake ta ce ah to kai maganin su ba ya ce ya zan yi ta ce ka duba waɗanda suka dace dukkan talaba musu kuɗi shi kenan ya ce alhamdulillah ya je ya talaba wa mutane kuɗi abu darda kenan ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce a tuhibbu ayyali na kalbaka ya ce da shi kana so zuciyarka ta yi sanyi ta yi laushi wa tudriku hajatuka kuma bukatunka dukka samu su biya manufofinka su cika kana so ya ce eh sai ce irhamil yatima ya ce to ka ji tausayin maraya ka taimaki maraya ya ce wamsa ra'asahu ka shafa kansa ai iyaye sun san zaka ga uba ko uwa tana shafa kan ɗanta ai daɗi take ji amma in maraya ne ba ba ba danka bane sai ka rabu da shi ba za ka shafa kansa ba shi kuma yana son ya ga wanda zai lalashe shi a shafa kansa shi ma ya ji kamar ubansa yana nan a tausaya masa sai a masa takalmi a saya masa uniform a biya mar kudin makaranta sama mar abin da zai ci wannan wa adimhu min da'amika ka ciyar da shi daga cikin abincinka yace yalin kalbaka to zuciyarka za ta samu sanyi za ta samu taushi hasa akwai mutane da za ka ga wani yana ta ramewa wani yana ta rikicewa wani yana ta faɗa wani yana ta rikici an ba shawara ba zai karɓa ba to zuciyar ne take da matsala ta samu rashin sanyi a zafafa take da haka kowace a cikin rikici yake mutane suna ta nema a ina za su samu nutsuwa ina za su samu nutsuwa to shine manzon Allah yake koyawa Abu Darda cewa in dai haka kake so ka tausaya wa maraya ka shafa kansa ka ciyar da shi a cikin abin da kake da shi na abinci saya masa ba shi kuma in zuciyar ta kace sanyi ko bukatar ka ta biya wallahi haka ne ko wani malami da ya koya mana wata ka'ida yace duk sanda kake jin ka ba a cikin nutsuwa ba yace ka je kai wanka shirya yace duba wasu a cikin ɗan uwanka ko biyu ko uku ka je kai musu ziyara an kana ɗan wani abu ma ka ba su yace wallahi zaka dawo a cikin farin ciki a cikin nutsuwa sai hankalin kai kwanta kuma duk abin da ka samu hankalinka bai kwanta ba a firgice kake ba za ka yi bacci mai kyau ba za ka nutsu ba kaga wa'inan ayyukan duka addinan da ake raya addinai ne addinin christianity ba shi da irin wa'inan babu mala kullum in sun zauna banda shiriri ta ba abin da ake sai dai a yi kiɗa a yi rawa a yi waƙa a shirya kuma yadda za a kashe wa'insu ko a yi wani abu amma ku musulmai ba ruwanku to kaga sai kaga mutum ya rataye kanshi kullum a cikin haka ake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to irin wa'annan darussan tabbaka su ake yi in dai kana so ka more ka dauko su daga cikin karatu ka sa su a cikin aiki sai ka samu duk manufar da kake so ka cimma sai ka ga ka cimma wale cewa husnul akhlaqi aminu ra'isi fi ya ce fi islami gairin musulmi ya ce kyawun ɗabi'u wani buri ne babban buri a cikin musulunci wanda zai sa wanda ba musulmi ba ma ya zo yi musulunta wa'yanda ba musulmai ba in suka shigo cikin musulmai suna koyon wasu ɗabi'u wata baiwar Allah a sitat locus take take mun fatawa tace mun malam yanzu gidan kristoci ma an ka shiga da buta buta suke dauka su sa ruwa za su shiga ban daki sai shige su barki ce wallahi haka suke yi kuma agun musulmai suka koya ka gani duk dabi'un musulmai suka ga suna ta koya yanzu wani abun mamaki a nan na je ga dau sai na gani wasu mata kristoci ne amma da hijabai hijabai manya sun saka hijabi sai na ce a har na ma suna sa hijabi ne aka ce a yanzu su hijabi suka ce haba yau shi za su zauna su ta kaza kaza wanda suka gane sai su dauko hijabi suna sakawa to ba ɗabi'un musulmai bane kaga ai ana ɗauka ko an yadda cewa abu ne mai kyau to haka ne malam yace wa nashru dinil islami fi arja'il ma'amurat yana cikin abin da yake watsa yaduwar addinin musulunci a sassa waɗanda suke tare da alƙaryu fa innal muslimin al-awa'il inda ma istaqamu ala makarimil akhlaqi raqqat lahum qulubul kafirina yace lalle musulman farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai kenan yace lokacin da suka tsayar da kyawawan ɗabi'u sai Allah ya karya zukatan kafirai gare su sai kafiran suke shayin su suke ganin girman su suke ganin darajar su fadanu bidini sai suka zo ma suna shiga addini su addinin musulunci suka zo suna shiga saboda kyawai kyawun dabi'u wa salimu lahum biladahum garuruwan su wanda da na arna ne yanzu suka dawo sun sallama su ga musulmi ya zama garin musulunci wala zilna nara mi'atil malayin minal muslimina fil hindi ya ce kuma haka ne ba mu gushe ba gashi nan muna ganin ɗaruruwan miliyoyin musulmai a hindu ƙasar hindu ƙasar bautar gumaka ne amma yanzu fa majoritin musulmai fa ya kai ƙasar har tsorita take yi saboda yawan musulmai ƙasar hindu tana cikin ƙasashe na gaba-gaba a yawan al'umma a duniya ko to yanzu addinin musulunci ne yake tuddiran mikiya a cikin al'ummarta ya ce wasini haka ƙasar china china sai ka ga mutum yanzu in ana aikin hajji akwai harsuna guda biyar waɗanda ake yin kuɗu ba ta, aikin hajji da harshunan guda biyar daga ciki dai akwai larabci akwai turanci akwai faransanci to akwai china chenanci za ka gaba china ya zo na yawon yawon yawon yawon ustaz ne malam akwai tashoshi in kana kallon tashoshi irin su alhuda akwai wani bace ne yana nan malam babban malami ne na duniya suna nan za ka fane su a jami'ar islamiyya ta madina ana karatu ɗan cene ne gaga ƙasar cene da ita ba ta yadda da addini ba gaba ɗaya kowanne ma ba ta yadda da shi ba ka gani to amma dole musulunci ya je Mala ce wa Indonesia, da Indonesia ita ce ƙasa mafi yawan musulmai a duniya. To Indonesia musulunci ya yi kaka gida asalin ƙasar, ƙasar maguzawa ce. Shi ne ya ce wa Malaysia, ƙasar Malaysia, ga ta nan musulmai suna dewa wa Pakistan da ƙasar Pakistan, wa Tajikistan, wa Afghanistan, wa Turkistan, da sauransu malam gashi nan ya ta kawo misalai ya ce allazina aslama aba'uhumul awa'il wanda iyayensu ne suka zo suka musulunci tun farko su ma da suka taso suka taso yanzu kasashen sun zama na musulmai ne yace wa salafahumul gadir bi ta'sirihim bil aqlaqil aliya littijaril muslimin da kuma waɗanda suka gabata waɗanda kasuwanci ne yake kai su waje sai sai addinin yake ya sanadin kasuwanci da saye da sayarwa in suka je suna saye da sayarwa sai mutanen su karba addini wani kirista ya zo ya kasuwan magani a kano yan shekaru babban dila ne na magani yana sayarwa mutane magani yana ba su yana ba su ana alaka da shi yayi hanya mutane da yawa sun zama miliyoniyoyi to a ƙarshe sai tattare nasa ya nasa akan zai koma ƙasarsu zai koma ƙasarsu sai aka zo shirya wani walima ko fati duk ya gayyaci mutanen duk da suka zo bayan kun ci abin da ku ci kuma kowa ya ɗauki kuɗi masu kauri ya bashi ya ce kawai ku matsalar ku da ni guda ɗaya ne ce duk ɗin ku ba wanda ya taɓa ce mun zai shiga addinin su ba wanda ya taɓa mun talla addinin musulunci ya ce na ina mamakin wani abu kaga kenan in kana tare da wanda ba musulmin ba ko akwai bukatar inda kana da kusaci da shi ka rika nuna masa to musulunci ne gaskiya fa musulunci ne ne da halaka zo ka musulunta ko ba zai yadda ba ai ka ita wallahi sai ya tume su gaba ɗayan su wanda yake gun ne yake faɗa ya ce wallahi sai kunya ta kama mu in gani muke ba sai mu martalla musulunci ba shi yana kallon mu in mun yadda musulunci daidai ne dan me yasa ba za mu masa talle ba ba za mu ba shi shawara ba ya ce kuma sun yadda da shi ya yadda da su kaga kuskure ne ko kasuwanci kake yi to in kana kasuwanci da waɗanda ba musulman ba ka kyautata musu amma abin ta kai in ka zagaya ta wani bangaren sai ga mutanen namu wallahi lalacewa ta isa akwai wata da ta musulunta a nan cikin asibiti da kafin ta musulunta ita wani yare ne mutane suna lallabawa suna neman ta neman banza yanzu da ta musulunta kuma ai kaga ta ja layi ko sai musulman kuma su rika zuwa suna cewa to yaya ake ciki ne yaya ta ce ah ba na musulunta ba sai na musulunta kuma kuma ku kuma ya za ku yi haka ka gane sai ta dawo ita ne ma ta ce musu faɗa fa kaga lalacewar ai ta yi lalacewa ai bai kamata ba ko ba haka ba sai zama galibi ba mu cika damuwa da a tallata musulunci ba wala ya ce wa kad zikira annahu kana al-imamu al-a'zamu abi hanifatan al-nu'mani Abu Hanifa, gaban mazhabar Hanafiya, babban malami malam, wanda duk duniya ta shaida da iliminsa, wanda ake ba da fatawa akan mazhabin shi. Eh, ya ce, To, jaru majusi, makocin wani mutum ne ba majuse, in an ce ba majuse shi ne wanda shi wuta yake bautawa ba. Ya ce, Wata rana sai ukiza ila sujud ya yi wata katobara ya yi kasassaɓa ya ɗebo abin da ya fi ƙarfin sosai aka kama shi aka kai shi kurku ba haka ba ne an kai ka gaban alƙali alƙali sai ya cika maka a gidan kurkuku ko sai ka biya mutane abin da ka ɗauka falamma alima abu hanifa ta bizalika zarahu fi siji abu hanifa yana jin labari aka ce makocinka wane ne ai alƙali ya ɗaure shi yana gidan kurkuku sai ce a a a a kawai sai shirya ya kai mun ziyara har kurkuku duk da aka daure a kurkukun nan to kofa a buɗe take in kana da wanda zaka kai wa ziyara in ka je ka ka kwankwasa za a baka dama a fito da shi ku zauna ku taɗi in wani abu ka kawo masa ka bashi ka tafi muna gani mukan shiga wa'azi muna zama da su sosai mun saba har wayansu in sun fito kaga sun zo suna suna tsaye ka kuna gaisawa ce ai na fito dai malam kaza kaza wallahi akwai islamiya a cikin kurkukun nan islamiya ce kan da ana yin karatu za a ɗora ƙura'ani za a ɗora hadisi za a ɗora fiɗo akwai wani da ya laifi da ya zo aka ɗaure shi a ciki ya wajen shekara uku a ciki a ciki ya karatu karatu da yawa na ƙura'ani wallahi in kana jin ayar ƙura'ani in ka kasa kawo ta sai sai ka ji ko ɗan fursuna ya kama ita wani ma ɓarawo ne amma akwai hadda mana wala zai gama ga ita da yawa na gani na yi mamaki to shi da ya gama da aka so shi bai koma garin su yanzu shine limamin juma'a a gari albarkacin karatun da ya a kurkuku suna da matsaloli suna buƙatar sabulu ka ji mutum malam ba sabulu ba omo yana warin datti warin dauda an ba su kilin ba ƙaramar murna suke ba ana taimaka musu da ƙarago da garin kwaki da waye kaddara ne ta kai su ko wasu sun shiga sun fito wallahi daina laifi suke ko wani yaro ya ce wallahi shi ba zai ƙara dawa nan gobe daman da sana su da komai amma daga wani yamar magana sai ki keɓe shi haka mutane suke yi ko akwai buƙatar wani sa'in a rika zuwa ziyara gidan kurku ba dan komai ba akwai wa'azi a ciki yawwa to shine to sai ya kai masa ziyara wa akrajahu minhu ya tambaya ya akai akan me aka faɗa akan kuɗi kaza kaza ne kawai ya biya kuɗi aka cika aka biya shi aka aka fito da shi to wallahi in ka kyautata masa a gidan kurkuku dole ka kyautata wata alaka ne mai ƙarfi take shiga tsakaninka da shi wallahi zaka iya ce mar iya yi bari ya bari wata ran ana bakin asibitin nan akwai wani suka tada faɗa ana faɗa wani abu aka mar an yi an yi haƙura a cikin masu shara na kamfani an yi an yi haƙura ya ƙi haƙura wallahi da na zo da na kai na sai na gan shi na san shi a gidan kuɗi an yi ta bashi haƙuri a gidan zai kin taɓa kafa da ta da yawa na ce me ya ce wallahi ai wani ne muka ce rabu da shi kawai wannan magana ta mutu je ka kayan ka sai ce to shi kenan wallahi kun yi tsafi sai juya cikin magana ta mutu sai wasu suka je suke ce mu a kai ko me ka taka yaron nan ba irin haƙurin da ba a bashi ba na ce, "E, ni ina da alaƙa da shi." To, alaƙar ta mu ta can gidan ne. A lokacin yana gidan kurkuku wata ran da muka je wa'azi ya biyo ni ya ce min da Allah malam, wallahi ban ni da riga, ban ni da kaya, sai mu ka aiko mu riga ce za a aiko ba. Wani gandaro ba a gwamnati sai ɗauki kaya kala biyu na bara ka kai To shi ne suka yi aiki ranar a nan ɗin. Ka gani? Ka ga yanzu da yawa sai ya zama kana da kayan da zaka iya bayarwa kai gidan kurkuku amma kana jirge da su kai baka sawa kai baka ba wani ba wannan wace irin rashin wayo ne a taimaka musu to kaga wannan Abu Hanifa da ya je kai masa ziyara ya ji akan abin da yake kawai sai ya biya falan bara almajusa zalika aslama kawai majusa ne da ya gaka da ya dawo kawai sai ya zo musulmi to kuma me ya rage mu kuma ka san mutum kogun yan sanda kai kogun yan civil defense ka je ka karɓo shi kai ba karamin mutum bane a gunsa a cikin wata babbar bala'i yake kai kaje ka yantar da shi to da yazo kawai sai ga kawai ai ba abin da zai yi bane musulunta sanadin musulunta kenan wallahi akwai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sanadin musulunta su wani abu ne irin wannan musuluntan Hamza babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yaje shi yayi yaje farauta dan farauta ne in ya dawo zai samu kafiran makka suna zaune a gefen ɗakin ƙaba sai ya ta ba su labaran ya kashe zaki ko ya harbi dorina ko ya yi kaza yana gaya musu abubuwan da ya harba an yi kaza kaza a daji wannan ai ɗabi'a ne ta ƴan farauta ko in su zuwa su ta ba da labarin jeji yadda suke karan barta da wani abu sai ya ta ba su wannan labarin wata ran ya dawo sai aka tare shi aka ce maryam fa an yi wa ɗan ɗan uwanka walakanci Abu Jahil ya ci mutuncin Annabi. Yayi kaza yayi kaza yayi kaza shine ya fusata. Ranar da yazo ba labari ya bayar ba duka yayi. Kwari da baka a halinsa da yazo ko ya rufe Abu Jahil da duka yayi ta dukan sai ta dukan sa da kira ka shiga tsakani. Yace kuma daga yau ni ba na musulunta. Ai kun san gaskiya yake. Hankalin su ya tashi. Suka tazo suke cewa bai kamata ka musulunta ba bai kamata ka mana haka ba. Yace wallahi ya musulunta. Wallahi yana daga cikin dalilin daukakar musulunci tunda Hamza yana cikin su sai ake tsoron taba su. daga baya da umarin musulunta shi ke nan musulmai suka huta da tsangwama da walakanci kaga ai wani abu ne ya faru ko shi ma wannan da wannan abu ya faru ko sai musulunta yace mala yace wa shahida Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ya faɗi kalmar shahada ya shiga musulunci Malai ce wa kana li Sahal bin Abdullahi Tustiri jarun majusiyin. Sahal bin Abdullahi Tustiri suna daga cikin magabata tabi'u tabi'una waɗanda suke waɗanda aka samu masu tsantseni ne masu ibada ne masu bauta wa Allah ne mutanen Allah ne to malami ne mai kyawun ɗabi'u wa kana qadin basaqamin kanifihi ila baitin ila baitin fi dar sahal bisikin yace sahal din yana da wani makwabci ne ba majusi shi ba majusan ban ɗakinsa a jikin wani a jikin ɗakin sahal din yake ɗaya daga cikin ɗakunan gidan to sai ya zama wani gu ya fashe saboda zubar ruwa a wancan lokacin ai ba ginin bulo bane ko ginin ƙasa ne da haka ba wahala in dai ruwa yana zama ya hanya sai ya zama ruwan yayi hanya yana shiga ɗaki ruwan ban ɗaki fa in an yi wanka sai ya shigo in an yi fitsari ko bayan gida sai wani ruwa ya tafo sai ya shigo ɗaki fakana sahal ya za'u kulla yaumin jafnata ta ta zalikal baski kullun sai ya ɗauko wata ƙwarya sai ya saka ta a gun ya mata gurbi ya tona ya ajiye ta a jikin gini ya ma ya ya mara ta da jiki in abun ya fito maimakon ya zuba a ƙasa sai ya zuba a cikin wannan cikin ƙwaryar wa yastami'u ma yasqudu fihi min kanifil majusi wa yadrahu bil layli haythu la yarahu ahad in dare sai fito da abun zai zuba ba wanda zai gani shi kadai yake yin kayansa fama kasa rahimahullahu ala hadhihi hali zamanan dawila haka aka zauna tsawon zamani aka yi shekaru da yawa haka ila an hadarat sahalan alwafat har zuwa lokacin da mutuwa ta halartowa sahal in ka riga kai shekaru ka gamu da wayansu jinyace-jinyace yau kaza gobe kaza jibi kaza kai da kanka zaka iya gane cewa fa lokaci fa yayi daman shekaru sun ja fa ba haka ba ciwo kuma gashi akwai ciwukan da zaka zo ai ta bada magani kaga wani mutum a wani gurin da ake karban magani akan wheelchair aka kawo shi ana ta tiriri tiriri da shi wai lafiya yake nema kuma wallahi ba ta samu shi abin da yake gaban sa mutuwa ne in ya gane ma wallahi wanda suka gane kawai zaman su suke me dalili sun san dai tafiya ne kawai so wannan jinyar fata tafiya ce ta ajali ce misal sai ya gane haka fasta da ajarahu sai wata ran ya kirawo makwabcin nasa almajusi ba majusa wa qala lahu yace da shi udkhul zalikal bait yace zo mu shiga gidan nan da Allah wanzur fihi dan nuna maka wani abu ka gani fada kala sai bi shi suka shiga e fara'a zalikal basu wal qazar yasqutu minhu fil jafna sai yaga wannan abu yaga wannan kazanta inda take fadowa take fadawa cikin wannan ƙwarya fa kale yace ma hazal ladhi ara yace a'a wannan me nake gani ne ala sahal haza munzu zaman zamanin dawilun yasqutu min darika ila hazal baiti yace wannan ai tsawon lokaci yana fitowa daga gidanka yana fadowa cikin gidan nan eh yace wa ana atalaqahu bin nahad yace da rana zan sa abu in tare ya zuba a ciki wa alqihi bil layl in dare kuma naje na zubar da shi yace haka nake yi walaula annahu hadarani ajli yace ba dan dai ina ga ajali na ya matso ni ba ya kusato ni ba wa ana akafu Allah tattasi a aklaqu gairi bizalika a cikin wanda za su gaji abin da na bari yace kar a samu wanda ba zai iya halinsa ba zai iya daukan hakan ba ba zai iya daukan hakan ba a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tarihi ana bayarwa cewa akwai wani lokacin manzo Allah yana maka in ya shara gidan manzo Allah yake so shara ce wa ka shalata kanka tanga shi kuma manzon Allah sai ya ɗebe bai taɓa sa wani ya ɗebe ba shi da kansa yake sharewa ya ɗebe ana nan ne sai ake kwana uku ba a zuwa shara manzon Allah yana waje ce ni wani ku yana nan aka ce a wani zazzaɓi yau kwana uku ai ko da baya takuwa shi haba ni na san arina yace mu je a gaishe shi da suka je gaishe shi shine manzon Allah ce masa a yace ai kwana uku ne na ga shara ba ta zuwa don tambaya aka ce ashe zazzabi ne ka da kai ce yanzu damun ka san ni din ni ne nake yi ya za ai mutane za su dauka ai baka sani bane sai su ta baka shegantaka to kai kuma in ka gane ba sai ka nuna mutum ka sanin ba ka bar shi ku tafi a haka ai za a yi sojo to to to matsalar mu shine in mutum ya ma kan kara ya kace zaka man na rodi ya gane ba je goyina ba baka da evidence ma sai ka tare su ka kullo da rikici to shi yasa sai ka ga abubuwan namu ba ma yin nasara to daga ranar da yawa nan dai yanan da ƙara yawa shara ya zubo ba an karya shi to shi wannan din yace ba dan dai yana tsoron kar hannun sa ya kasa daidaituwa wanda zai gaji gurin ya zama ba zai iya hakuri ba yace wa illa ce lam ukbiruka yace wallahi da ba zan baka labari ba yace fa'al ma tara ya ce, To, da Allah abin da ya sa na kira ka, ka je ka gyara ta cikin gidan naka, ka gyara abin da ka gani ɗin nan ya daina zubowa, ka ga shi kenan. Baƙalar majusi sai ba majusan ya ce, Ayyuhar shaiku, ya ce, Ya kai wannan dattijo, an tatta amiluni bi hazihin mu'amala, munzu zamanin ɗawilin, ya ce, Yanzu kana mu'amala da ni, irin wannan mu'amalar tsawon wannan zamanin wa ana muqimun ala kufri ni kuma na zauna in ci gaba da tafiya akan kafirci na yace mudda yaduka yace da Allah ba ni hannunka ni komun hannunka fa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sai kawai ya faɗi kalmar shahada sai kawai ya musulunta haka ku ai ba karamin riba aka ci ba babban riba aka ci karkashin hadisin can na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ayya hadiya Allah bika rajulan wahidan khairan laka min humurul yam Allah ya ci mutum ɗaya ta dalilin ka ya fa baka duk dukiyar duniyar nan ya ci kaga hakurin da ya zame masa alkai suka ce kuma dama in dai kai hakuri sai ka ci riba duk wanda kaga ya hakuri bai ci riba ba aka ce kadan yayi hakuri da yawa ake so Allah maɗaukakin sarki cikin Ƙur'ani fa, ƙarshen aya ta ƙarshe cikin suratu Al-Imran ya ce, Ya ayyuhan na amanu, ya ku masu imani sai ya ce, Isbiru, ya ce, ku yi haƙuri. Sai Allah ya ce, Wasaduru kuma ku jure, ku yi juriya doguwa sosai, haƙuri da gaskiya ke yinsa. Da gaskiya ke yinsa. Wara da wata kula la'allakun tukurin. ji tsoron Allah tabbas za ku samu babbalan kaga Allah ne ya faɗa kalli annabi irin su annabi ayyuba da Allah a qur'ani yace inna wajadnahu sabira mun same shi fa bawa ne mai hakuri Allah ce ni'mal abdu innahu awwabun adalla da bawa bai mai da al'amuran su zuwa ga Allah kaga annabi ayyuba ai ba in jarabawa da bai gaba ƴaƴansa sun mutu matansa sun baji arzikinsa ya ƙare rashin lafiya ya same shi aka ce in banda harshensa babu gunda babu kurji fashashe a jikin miki ne ta koina amma kai ta hakuri ba ta so ta yanzu ce ba za ka roki Allah ba fitar mu a wannan yace shekarar mu nawa muna cikin ni'ima wata ruwa aka ce ta ce shekara 60 yace to sai mu jira ya wani shekara 60 ya so an yi 50 50 ya so sai roki Allah da kai eh har sai da matar ta yanki gashin ta sai dalilin da yazo yayi addu'an ki yana yin addu'an kuma Allah ya amsa masa kuma take fita a cikin matsalan kuma arzikin sa ya dawo har ruwan kudi aka masa kaga amfanin hakurin kenan haka ga nan Sahal bin Abdullahi Tustri yayi hakuri kuma gashi ya ci amfanin hakurin wannan sai zo musulunta bale yace kuma mata Sahalun rahimahullah sai shi Sahal din kuma ya rasu Allah ya mashi rahama wa haza dafu husnul khuluqi yace wa hakaza dafa'a husnul khuluqi sahal almajusi lil imani billah yace to kaga haka abin ya kasance kyawun ɗabi'un sahal su ne suka jawo ba majuse mai bautar wuta ya dawo ya koma bautar Allah maɗauki. Ya yi imani da Allah, ya ce, Fal musulmun al'ana fi hajatin shadidatin lil'audati ila makarimin akhlaq ya ce, To wallahi a yau, musulman yau na yau suna da tsananin bukata bukata mai ƙarfi wadda ake yi za ta dawo da su kayan kyawawan ɗabi'u suna da ana da tsananin bukata ko ba haka ba kyawun ɗabi'u ana suna ana tsananin bukata su sosai duk da cewa a yanzu wani tashin hankali da yake tarmin hankali shine yanzu idan kuma kana kokarin abubuwa na kyawun ɗabi'u sai mutane su rika kallon wai kamar kai ɗin wawa ne ka gane kamar baka waye ba shi ina ai tsayar masa za ka yi ai tsayar masa za ka yi Na'am. Wannan ayi yaya? Wani wayar ba zai tsaya wannan yana ci gaba. To ka gani yace akwai tsananin bukatar. Yace liyaftahu qulubun nasi liwahadaniyati llahi wal imani bi shar'i. Yace domin su buɗe zukatan mutane ta yadda za su kaɗaita Allah su yi imani da shi su yadda da shari'an Allah wallahi sai da kyawawan ɗabi'u in kuma kana yin kyawawan ɗabi'u za ka ga amfanin su da yawa a cikin al'umma wani zai yi ta maka kallon kai ba mutumin kirki bane amma lokacin da ka masa wata kyakkyawar ɗabi'a daga ranar shi kenan shi ya sallama ya sallama ya bi duk abin da ka kawo sai ya yarda da shi da malamanmu da ɗalibanmu da sauran al'ummarmu duka muna da tsananin bukata a kayan samun kyawawan ɗabi'u. Yawwa mutum kada san kai waye sai tafiya ta yi tafiya wata ran sai gane ci a ashe wani kaza ne. Ba na faɗa ba mutum da ce ashe wani mutumin kirki ne. Ce ai kaza kaza kaza yayi. Ta ce muke ni ko ba haka ba. Haka ake so mu zama. Wannan yana da alaƙa da karɓar ibadan. karatun da malamin ke mana kenan in ba za mu kyautata ɗabi'un namu ba to ibadar da zamu ma ba za a karɓa ba da haka Allah madaukakin sarki yake roƙo ba mu ikon kyautata ɗabi'un mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure karancin sani Allah ya gafarta mana baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك